أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يتي وفي الأحول والمواثيق وقيل عليها الأحد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال أورينه جميعا غريم لقى أمر صلى الله عليه وسلم أن نرجب إخواننا التجار مقريتا لأن أم أن كاسوا وغيرهم دون نسو الشرك أتكين غسكيا أتكين كاسوا أنتنسو يا غسكيا ارتكي أتكين كاسوا أنتنسو في إخبارهم بإحتماني سباد الأعبار نشيوا كاين سير وسط كلهم فكذاني a gani ko kaza yake a wuri na kamar yadda muka faɗi jalal mahalli da yake ni a kaza yake a wuri na kaga sai ka san kai kuma abin da zaka san haufan alaihim dan tsoro ga yan kasuwa wa ala amwalihim dan tsoro daga dukiyarsu minan naqasi kar Allah ya sa tawaya a cikin dukiyarsu da su kansu fa inna Allah Allah madaukakin sarki ja'ala al-baraka ya sanya albarka maqrunatan an hada ta ne da shirki da gaskiya fil amali a cikin aiki duk aikin da za ka yi inda gaskiya a ciki to za ga albarka wal ilmi in ilmi ne da gaskiya a ciki za ga albarka wal umri aka nan rayuwa inda gaskiya a cikin ta za ga albarka wal rizqi aka nan arziki inda gaskiya a cikin ta za ga albarka وغير ذلك انا wannan waɗannan da muka faɗa man lam yasduq wanda duk da gaskiya ba naba Allahu albarakata min ilmihi in malami ne sai Allah ya cire albarka daga ilminsa wa amalihi da aikin da zai yi wa umrihi da rayuwarsa wa rizqihi da arzikinsa saboda babu gaskiya ثم ذكر حكايات عجيبة sai kuma malam ya ba da wasu labarai masu ban mamaki manzur hafihi ka je ka duba cikin wannan littafi sun matsala sannan malam ya ce fasduk ya akhi ya kai dan uwana ka yi gaskiya fi ihbarika al-mushtari ka ba wanda ya siyan kayanka labari na gaskiya wala ta gush karfe masa argush in kai haka fa yuhawwilu Allahu anka ni'ama Allah sai canza ni'imar da ya maka unzurhu ka duba cikin wannan littafi qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah Allah la yughayyiru ma bi qaumin bai canza wa abin da ke wurin mutane hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai sun su ne suka canza wa kansu da suka canza amma lillahi walan tadillu sunnatullahi tabdila in mun canza sai Allah ya canza mana babu gaskiya a inji algusu ko duk shi ne a cikin cinikin mai shi sa ake ganin cinikin babu albarka aha ya wani jini amanu taqullaha wa ta'ala kuma Allah ya ce ku ji tsoron Allah ya kuwa dauka ba da gaskiya wa kunu ma'as sadiqin ku zama tare da masu gaskiya a ya zo a cikin wannan littafi ya ce qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ahallu ma akala ar-rajulu min kasbihi mafi halalin abin da bawa ya ci babu kamar abin da ya yi sana'a da shi wa kulli bai'in mabrurin haka nan babu wani abu da bawa zai ci da ya fi zama halal kamar cinikinsa wanda yake wanda yake na kirki wa fi akhbarin akhara ya zo wani hadisi kuma manzo Allah ya ce ahallu ma akala al-abdu mafi halalin abin da bawa ya ce kasu ya da sani abin da hannun mai aiki ya aiki da hannunsa iza nasaha amma idan mai sana'a din ya nasiha a sana'arsa wa qala alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bit tijarati na umarce ku ku dinga kasuwanci fa inna fiha tis'ata ashara rizqi kasuwanci in an kasa arziki goma to kasuwanci tara na cikin kasuwanci wakala ayyaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al aswaqu kaga kasuwanci kasuwoyi mawa'idullahi ta'ala wato kamar teburi ne na Allah madaukakin sarki ya mawa abin da mawa'id tebur wanda ake jera abinci kala kala kala a kai ma'ida da mawa'i an go amma ata ha wanda yazo irin wannan tebur asaba min ha kowa zai samu abin da zai ci wani shinkafa yake so fara ko wani taliya wani dafa duka wani farfesu na kifi ko na kaza ko na kayan ciki ko na bindi gashi nan dai da haka kasuwa ita ma in ka je ka gani mawa'idullahi ne duk wanda ya je kasuwa kowa zai samu rabon وقال صلى الله عليه وسلم من الله يتي الجالب من الجالب مرزوق دم نيمن arziki mai neman kasu mai kasuwanci marzuqun abun ba abun arzikawa ne wal muftakir mal'unun mai boye abinci kuwa dan yayi tsada wannan tsinannen Allah ne wa qala aidan manzo Allah yace al jalibu ila suqina mai neman abinci a zuwa kasuwancin zuwa kasuwar mu kal mujahidi fi sabilillah kamar wanda ya je jihadi ne da dauka addinin Allah wanda mai yaƙi don dauka addinin Allah yake kan wannan hanya samun lada to haka duk wanda yake kasuwanci shi ma kamar mai jihadi wal muhtakiru fi suqina mai boye ku kaya a cikin kasuwan mu kal munhidi fi kitabillah kamar mai ilhadi ne a cikin alqur'ani انظره وفي الجامع الصغير يا بس في الجامع الصغير من ذا لا بئس العبد المحتكر سر دباوة وانديك اوي ابنتي ان ارخص الله الاسعار idan Allah ya kawo sauƙin abinci azina sai ya bakin ciki ba haka yake so ba wa in azlaha in Allah kuma ya ya sa abinci ya tsada fariha sai ya banci shi bai so da mutane su samu arha ya fi son kada muftakir din wafi ya ba cikin jami'in sa gire ce man tamanna ala ummatil gala'a wanda dan duk dan kasuwar da ya burin tsada ga al'umma ta lailatan wahidatan ko da dare ɗaya ne ahbata Allahu amalahu 40 sanatan Allah zai tsada ayyukan sa da yayi na shekara 40 to da ka dinga nemo mutane sauki وفي ابن ماجه عن عمر رضي الله عنه من احتكر على المسلمين طعامهم wanda ya ɓoye wa musulmi abincinsu wanda suke ci wa rabahullahu bil jizami wal islas Allah zai zai saka masa da kuturta da halaka da dukiyar ta Allah na iya halaka da dukiyar wa fi muslimin an ma'mar bin abdullah marfu'an hadisi marfu'i ce la yahtakiru illa khati'un ba mai ɓoye abinci sai mai kuskure wannan yayi kuskure mai ɓoye abinci واعلم كذلك أن الاحتكار الممنوع شرعا هو أبنجي والليك أشريع أننا هو أن يمسك الإنسان ما اشتراه شين يمسك هو أبن ليس يشفي وقت البلاء ألوقة قالا ليبيعه لن يسير شيء أكثر من استغناء عنه لما في يوم كئيب أغنى ko tare da cewa ya wadata da wannan abu واحتاج الناس إليه متعلقون سنة بقاتل والنعبهم لما فيه من من الإضرار بالمسلمين واللي والنم وهذا ما فينا تجد المسلمين وفي الحديث يذوق أجن حديث من قال لا ضرر ولا ضرار فاتك فاتك رواج المسلمين بخلاف يتأمى سأباني إمساكه مشقراه متين يريكي قوي أبن ليزيان في وقت الرخص الوقت أرها ليبيعه لن يسير شيء بأكثر من ما اشتراه به عند إيجاد الناس إن يقال سيروا زي سير دا لو أتنا مكان يسكي وقاد أبو زي سير شيء سما لي سير فليس باحتكار ولا ممنوع شرعا ولم با باحتكاري بني كما شريعة فأهنا با شريعة بل ربما يثاب عليه بحسب النية to za a iya ma ba shi lada gwargwadon irin ne yadda ya da ya siya ya zo. Ya ce to amma wa ya kasu ta harimun ihtikari inda aka keɓanta haramcin ɓoye abinci abin wato ma'ana abin da aka haramta ɓoye shi bil aqwati abinci na ci ka kamhin kama alkama wannan haramun ne kasar wa sha'irin da sha'irin وضر دلاوة وفول دواتي وعدس دجدار وتمر ددبين في بعض البلدان أو سدرور أو تسكن وعرض دشنكافة كذلك هكذا ولا يؤم جميع الأطعمة بعد أبنتي ne wannan haramci ya abin nan abin da yake da abinci amma abin da yake ba abinci ba dan an boye shi wannan ba haram ba ne zai kamar irin su barkono da sauran wannan an wadata mutane za su wadata da shi akwai wanda ma bai cin barkono amma cikin wayannan abinci da aka faɗa ba wanda baya buƙatuwa da shi gaba gero dawa masara a gani ko acca ne duk abin da ya ci ne وروي أرويت عليك بأول الصوم مالين مقالة نا أمرتك كسلم أبن سير وك أفرقن تاور دعكي مكا فإن الربح مع الصماح ريبا سنا نور ميران ومي أما كتاي نفرقو to ka wato ka saki ai karka ce a ai safiya ta yanzu in da rana ta yi kila zai ƙara tsada ko kuma in yamma ta yi zai ƙara inda har ka san ka samu wani abu a ta yin da aka yi masa saki ai da yannan insana saboda mutum idza ba'a bi rihin yasirin idan ya sayar da kayansa da yan riba kaɗan da ya samu ragiban nasu fi shira'i min sai ga kowa baya san ya sai wani abu sai wurin sa saboda saukin sa kai ka sun ribuhu yawan siya da za a dinga yi da yan riba kaɗan din sai ga riba ta yawa wani hadisi saboda kuma wani hadisin manzo Allah da yake sauna dan an maka sai farko ka saki da ka samu wani abu manzo Allah ya ce rahimallahu abdan Allah ya ji kan bawan da samhan idza ba'a in ya sai abu zai yi sauki samhan idza shara zai yi sauki in kuma shi ya siya samhan idza qada zai yi sauki idan ya hukunci samhan idza qada in aka yi hukunci kuma zai sauki ويؤخذ من هذا الحديث أبن لا أكرسا أكي أكي رسام أكي فائدا ترى لك وأن حديث الحث وأن حديثنا قئت وعلى المسامحة بالمعاملة ثم معاملة رأيك يوم تأتي توقي وترك المشاحة مبرئنا تاوى أكشن بالمعاملة بذلك ويتأكد الاعتناء بذلك واتو كلا والا وانا وشن تاوى yana karfafa ne raja a naili da awati sallallahu alaihi wasallam dan kaurar mu samu wannan addu'a da manzo Allah ya rahimallah Allah ya jikan idan mu samu wannan addu'a ta annabi da yawa mai sauki waru ya arwayto anna rajulan min muslim lam yaman khairan qat shi tunda yake bai taba aikin alkhairi ba wa kana yudayinu nasa amma shi halinsa yana mutane suka nemi bashi yana ranta musu yana basu فيقول لرسوله يا ران فشين من زمتا idan zai tura shi je ka wajen wani ka karɓo min bashin da na bashi sai ce da shi uzma ta yassara wa turuk ma asura idan ka je wurin sa abin da ya baka ka ka karɓo abin da kuma bai samu ba ka kale shi wata jawaz ka kale shi da Allah Allah mai yuma mu ma haka da muke yi an yi tajawaza anna Allah mu ma yana iya ƙetare mana laifukan mu falamma halaka shi wannan mutum da ya mutu qala Allah ta'ala sai Allah ya ce da shi hal anilta khairan qattu kai ko ka tun da kake a rayuwarka a duniya ka taba wani aiki na alkhairi qala la sai ce da Allah ban taba wani aikin alkhairi ba illa annahu sai dai sha'ani da lamarin kana li gulamun ina da wani yaro wa kuntu udayinu nasa aiki na nakan ba mutane bashi sai za ba asuhu idan na tura wannan yaron nawa ya taqaba ya je karbo min wannan bashi qultu lahu sai ce da wannan yaron nawa khudh ma tayassara wa turuk ma asura in ka je abin da ya baka karbo abin da bai baka ba ka dale shi wa tajawaz ka dale shi la Allah in muna haka mu ma mai yiwa Allah an yi tajawaza anna mu ma Allah ya ya yafe mana zunubin mu qala Allah ta'ala da ya faɗa Allah haka sai Allah ya ce da shi qad tajawaztu anka ille hukukan da kaina ya yafe maka wa fihi ya zuri a cikin wannan littafi aiban bada yace la ashtari shay'an ni ba na siyan wani abu laysa indi saman nuhu ba zan je in sai abu ma sai ina sanna da kuɗin sa ai li anna daina dan ba na so a ce an biyo ni bashi saboda bashi ya shige bala kullum za ka yi ta damuwa wa yushilu al-arda yakan kuma bata mutuncin mutum mutum bashi wala yan bagi karban bashi bai kamata ba illa in ban darura sai an abin ya zama tilas min nahau nafaqat iyalihi kuma kana so ka ciyar da iyalanka babu kaga tilan ne ka je ka nemo bashi kaga to wannan ba da shi وقد تداين صلى الله عليه وسلم الشعير لأهله من ذن الله يا جي يا كرقو باشي شعير دن يزو يتشد مكيا لنسا ورهن فيه درعه وسلاحه سلكنسا دمقامنسا من ذن الله يتبقيش جنجنا يكربا يكربو يكربو كتي دن يجي بقاتا جدنسا وروي عن رويته ما من مسلمين من ذن الله تباب ونمسلمي يدار دينا da zai karɓi wani bashi ya alamullahu Allah ko ya san annahu yuridu ada'ahu in ya samu zai biya wannan bashi babu irin wannan musulmi illa addahu Allahu anhu fid dunya anan duniya sai Allah ya bashi abin da zai biya wannan bashi in da ya karɓa da niyyar zai biya wa fi riwayatin a cikin wata riwaya kuma zala ce man akaba amwalan nasi duk wanda ya karɓi dukiyar mutane yuridu ada'aha yana niyyar zai mai da ita addaha Allahu anhu Allah bai bashi abin da zai mayar nan kuma akhadaha wanda ko ya karbi dukiyar mutane yuridu itlafaha shi da ma ya yayi da niyyar riya ba ya karba shi ba da niyyar riya ba atlafahu Allahu abin da ya karba din sai Allah ya halakar da shi ma ba zai amfana da shi ba wa fi sayf ya ba cikin uhud wal mawasiq ukhidha alaina al uhud arjal qawra gharemu an na'mur ikhwanana mu umarci ɗan uwanmu a tujjar mu ɗan kasuwa wa gairahum da wani su bi hifzil adabi mu kiyaye ladabi ba a jiranihim tare da maƙotanmu matsayi ɗan kasuwa su kiyaye ladabi tare da maƙotansu su suki a kasuwa a sha'anin kasuwa wannan hahun mahani ɗan kasuwa an suluki ɗariƙi da babiratin tujjari kar su bi hanyar ɗan kasuwa masu saurin kai masu saurin kai wa huwa shine an yusibu alif alif sal'i al mafru'ati su ɗan kasuwa waɗanda suke masu saurin kai marasa tausayi kayan su sai su kifa a kansu su kifa a kansu ka kawusu bin tabi alal farisa kamar yadda kasan naman daji ya samu abin barasa zai kife shi to haka kada mu zama mun kife shi kan mu ji tausayin mu ‘yan maƙotanmu, wai turku na jiranahun su bar maƙotansu almahawija suna mabukata yanzu runa ilaiha wannan abun kasuwar tasu maƙotan suna kallon su nazaran bi hasaratin kallo na baƙin ciki ba za a siyan musu da shi ba ko kuma ba za a yi musu sauki ba kuma ba da hadal fi'lin qabihi sannan bayan wannan mummunan aiki mummuna da dan kasuwa mai tsaurin kai yayi ya harbuna bi tilka al-fawa'id sai su gudu da waɗancan fa'idodi inda husul ramliyatin aw mazlamatin aw mazlamatin ala suqi idan aka ce kasuwa ta yi duhu ta ɓaci to sun yi tsada sun kafe kaga dole su sauke kayan su kuma su ce su kai wani wuri wai turkun al-fuqara bil masa'ibi sai su bar fakirai da wannan musiba gashi suna so suna gani amma abin ba zai tafi ba sai da kowa sai iziya sai kuma su dauka shi wani wuri da shi bal kama kanu awwala mustafidin kazalika kuma inda suka zama a farko sun zama masu neman fa'ida ne yan bagi an ya kuno awwala wazihin fil maqami su zama su ne na farko a wanda za a auna a matsayin su su fakiran summa inna man haraba wanda ya gudu kuma ولم يجرم شيئا مع الفقراء بيكتبون أبدا تلكا بمعنى بالصيابة وربما يقيد الله تعالى لماله الآفات بيوا وانا أبن دي ألا إنا إيه جيفا وجيفا مصيبة أدوكي التاسا والآهات كوانا أي أتشندوكير ومن يأخذها منه مصادرا قوم ألا يتولو مسا أن ذي ذوي كرفا ما باديا سيبه حناش اللي هكي سير وباين ألا ونسكي صور سوئيات أورها sai Allah ya turo masa wani wanda zai zo ya karɓa ba da niyyar ya biya ba. Au jahdan ko kuma in ya karɓa ma ya ce ina kuɗi na ya ce ah yaushe na karɓa yaushe ni yaushe na ciniki da kai masa ma musu ce ma sama ya karɓa ba. To Allah sai turo mai irin waɗannan mutane. Fala ya luman na illa na musahu to dan kasuwa mai irin wannan hali in ya ga irin wannan to kai ya zargi kowa sai kansa. Wallahu fi amin abdi manzo Allah ya ce Allah yana cikin taimakon bawa ma dama al'abdu fi auni akhihi mutakar bawa yana taimakon dan uwansa wallahu alam fatis atu ushir rizqi mala yace kaga in an kasa arziki kashi goma to tara duka duk an nan na tasu fi aqdi sabqati sabqati yana cikin ciniki ai tis'atu ushri ka qufulin jam'uhu ushurun wa asharun ushrin ushri sai bisa goma الرزق مجموعة ومنطوية بإذن علام الغيوب wato an tattara kashi tara na arziki an nannaɗe duka a cikin jirgi da izinin Allah. Sai aka lissafati masdaru safaka ka baraba wazanan wa ma'ana kamar ka ce safaka ya dahu bil bai'ati ya tafa hannunsa don mubaya'a wa ala yadihi ko kuma safaka ala yadihi safkan wa safqatan ma'ana daraba yadahu ala yadihi ya buga hannunsa akan hannunsa wazalika yace wannan inda wujubil bai'i da ciniki ya cika kaga sai ka kawo kuɗi ka bayar ya zo a cikin jami'u sagir mazala ce tis'atu ashar rizqi kashi tara kashi goma kashi tara na goman arziki in an kasa arziki goma kashi tara fi tijara yana cikin kasuwanci wal ushru fil mawashi ɗayan ɗayan ɗayan kashi goma shi kuma Allah ya sa shi albarkas a cikin dabbobi. Ƙalal hafani ya ce ai bisabir ma ya hasilu min ha saboda abin da zai samu a ciki min na tajin na daga fa'ida wa tsofin da a cikin dabbobi din. Fa'ida da zai samu a dabbobin da gashinsu da nonansu wala wani hawi zalika da makamancin wannan. Wal qasdu min hadha al hadisi abinda wannan hadisi yake nufi al ilamu yana so ya sanar da mu duka saratin rizqi min at-tijara akwai arziki da yawa a cikin kasuwanci an gaire ha ba banda wani ta walaysa al-murad minhu ba wai abinda wannan hadisi ke nufi asaru rizqi fi hadaini sababaini wai duk arziki an tattara su a wannan sababi guda biyu ba wato kasuwanci da kiwo ba ana nufin a duk arziki yana cikin kiwo da kasuwanci ba aha izn asbabihi as-sana'a wal ghadb saboda haka daga cikin dalilai sababai na arziki sana'a yaƙi yana daga cikin sababai na arziki za a je a yaƙi a tebo ganima walaysa fi hadha al-hadith ta'arud a wannan fa hadisi babu bujurowa li afdal turuq al-kasbi ya ce wai a a hanyoyin neman abinci duk ba kamar wato kasuwanci da dabbobi ba ba haka yake ne wa afdal wa afdalaha sahmul magazi wato mashi na mayaƙi shi ma kaga yana daga cikin mafificin wato kasabi summa zira'atu sannan shuka summa sina'atu sannan sina'a summa tijaratu sannan kasuwanci dukkan suna daga cikin sabon Allah قال رحمه الله سلم على من يأخذ الفرجاء قبل التواء دعوا الجش والخداع في البيع والشراء فمن غشنا فليس من أهل سنتي يا كيدن أوا كبر الغش الغش شيء cuɗanya mai kyau da mara kyau ka gani ko kar kai haka wal khida'a ka bar yaudara a ciniki wa shira da ashe da siyarwa kar kai algush kar kai yaudara kaman gashana manzo Allah ya tabi wanda ya haince mu فليس من أهل سنتي ما يلقتكم أبو تا سنة دعوا أي أترك الجيش وبرجيش بكسر معجمة جي ضد النصح وتتيش النصيحة من غشه جواياك ياها انتش إذا لم ينصحه إندي مثلا فيها بقى وزين له غير المصلحة يدعى مصعب النبع شيني مكنتي بقى ولا في باب الحلف الكاذب balle ma ka gaya masa ka yi ƙarya ka yi rantsuwa ta ƙarya a kan albushin ko yaudar da kake so kai. Hadisi ya zo da ta harfu manfa'atun ta ga rantsuwa manfa'atun listil'a wato tana da amfani ga kayan siyarwa idan kai rantsuwa ga abin siyarwarka to kaga wanda ya cewa ka rantse zai yarda da rantsuwarsa sai ka amfana da wannan abin da zai siya a wurinsa a wurinsa da za ka siya a wurinsa amma mumhikatul lil baraka tana shafi albarka ita rantsuwa da kayan firwa wan abi zar radiyallahu anhu an karbo ga abu zar Allah an abi zar radiyallahu anhu anhu sallallahu alaihi wasallam ya ce ya karbo ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce salafatun mutum uku la yukallimuhum Allah Allah baya magana da su a ranar kiyama wala yanzuru ilaihim ko kallon su baya yi wala yuzakkihim bai tsarkake su duk da wannan kuma walahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi a ranar kiyama da manzo Allah ya faɗa haka sai sahabbai suka ce ya rasulullahi ya rasulullahi hum khasiru wa khabu in haka ne ko wa'annan mutane sun yi hasara sun taɓe ƙala sai manzo Allah ya ce sai mai bada labari ce wa ada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salasa marratin Allah ya sake ce ya sake maimaita wannan magana ta so uku cewa mutum uku Allah baya kallon su ranar alkiyama baya magana da su baya karkace sai da manzo Allah ya faɗa su uku kala sai manzo Allah ce ya faɗa su waye kenan al musbil idarahu wanda yana tafiya rigarsa na dan kasa wal mumtiqu silatahu bil halfi wanda in zai sayar da kansa ya wallahi kaza ya rantsa kafin ya sai maka da abu kuma rantsuwa alkazibi ta ƙarya wal mannanu da mai gori ya maka amu daga baya kuma zai maka gori kamar alheri ya maka daga baya kuma sai zai maka gorin wannan alherin da ya maka ko kuma mai mai rantsuwa ta ƙarya akan kayan siyar maka ko kuma mai tafiya rigarsa tana jan ƙasa tana ta ɗiban ƙasa wayannan guda uku Allah bai magana da su a ranar kiyama bai kallon su kuma ga su da azaba mai ratsatsi wal khida'a mubarra yaudara وهو إظهار خلاف ما في النفس الله كتير mutum ya bayyanar da saɓanin abin da ke nan. Wani hadisi ya zo a cikin hadisi manzo Allah ya ce, Almakaru wal khadi'atu wal khiyanatu fin nari masu makirci da masu yaudara da masu ha'inci duk suna cikin wuta ya ni ahluha ina nufin wato ahdaha masu yaudara da makirci da ha'inci duk suna cikin wuta. fi halin bai'i kar ka nisanci yaudara a halin ciniki aha liljairi kar ka yaudara ga wani hadisi saboda wani hadisi na manzo Allah yace man ba aiban wanda ya sayar da wani abun sa akwai aibi lam yubayyinuhu amma bai bayyana wanda ya zuba siya ba aibun sa lam yazal fi maqtillahi ba zai gushe bayyana cikin kushin Allah ولم تزل الملائكة تلعنه ملائكة براس به سنتين مثلا وفي البخاري وأتي البخاري وقال عقبة بن عامر لا يهل لامرئ بهالتك متنبا يبيع سلعة يسير كان سير واسع يعلم ياسا أن بها داء أقوي عيدي أتسوى من كان سير واسع إلا أخبره سيدي إن يفتع متن ينعد عيدي ونن أبن in ya ga zai siya ya siya amma an kafo ya aibin su kaje dai abin da za su sai same ka wa fi nusatin a wata nusa kuma yace illa akhbara bihi sai in ya ba da labarin aibin da sil'a take da shi wa fi ya zo dai a ciki qalan nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al khadi'atu yudara fi nari ay wadala suna cikin wuta wa fi ya zo a ciki dai an hakim bin hazar رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعتان بالخيار ما لم يتفرقا ما سكنكي سنة ذاتي متقبل سربوا أغنيكو سنة ذاتي تقانوسو ويرجيجيني تقانوسو يرجع تقانوسو أو قال كوكم حتى يتفرقا حتى يسربوا فإن صدق دمي سياه دمي سير وانسيني لسياه وبيّن سيني بيانا sai ka yi bayanin abin da ke cikin aibun da ke cikin dukiyarka burika lahuma da mai siye da mai siyarwa sai Allah ya musu albarka fi bai ihima a cikin cinikinsu wa in katama in kuma suka ɓoye aibun da ke cikin abin siyarwa wa karaba suka yi ƙarya muhiqat barakatu bai ihima sai Allah ya shafi albarkar cinikin nasu duka fi halati shira a bar yaudara a halin siya da ƙasi a tsarahu lil wazani ai minan nasi daga mutane ba man gashe da manzara ya ce ya ku jama'an musulmi wanda dai ya ha'ince mu ya ha'inci ma'asharar musulmina musulmai wali ahalin zimmati malil musulmina kai kafuran aminci ma su ma haka nan ba a ce a musu ha'inci ba min al-ahkami na daga hukunce hukunce li zimmatillahi wa zimmati rasulihi saboda zimma ta Allah da ta manzon sallallahu alaihi wasallam da ka inda ba za ka fi musulmi ba za ka masa ha'inci ba haka nan su ma wato ahalin zimma su ma karka cuce su to alhamdulillah fatiha da salatu يا ليلى تفتح لنا بحاب الله سبحان ربك رب العزة الحمد لله